ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidu Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun littafin Bulugul Maram da muke gabatarwa a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kada ku manta a koda yaushe taken karatunmu shine حياة بلا علم حياة ذميمة وعلم بلا أدب فأمر مضيع معنى رايوة باب إلمي رايوة أبر زرقي ممونة شكما إلمي باب لدبي باب صوران الله باب أيكي دشي تبات الوقتيني har yanzu kuma taken karatunmu shine a idza kana lil jahli fi ahwalina ilalun fal ilmu kat tibbi yashfi tilkumul ilala idan ya kasance tabbas mun san da cewa jahilci yana daga cikin cuta a cikin al'umma to ilimi shine maganin wannan cutar ta jahilci Allah ya arzita mu da ilimi mai amfani ilimi mai albarka wanda zai zamantowa hujjatan lana la hujjatan alaina ana ilimin da ta dalilin sa zamu shiga aljanna ba ilimin da zai kasance ta dalilin sa ba zamu shiga a wuta idan ba mu yi aiki da shi ba idan ba a manta ba a yau za mu tashi sabon babi shine babu salatu tatawwi babi mai bayani akan sallah ta tatawwi me ake ce ma at-tatawwu at-tatawwu lughatan huwa fi'lu ta'a ma'ana kaman yin abu na biyayya da larabci yana kuma ɗaukan ma'anan annafila ma'ana ƙari akan abin da ba a tilasta maka ba ina at-tatawu daga at-ta'a ne kinan biyayya a istilahi a cikin babi na sallah idan aka ce at-tatawu hiya salatu allati laysat biwajiba ita ce sallar da ba dole ba ita ake ce ma salatu tatawu kina wannan babin zai muna bayanin sallah ta nafila sallar da take ba dole ba mutun yayi ta hadisan da za mu kwararo a cikin wannan babin za su nuna muna falalan yin sallah ta nafila kuma sannan kuma sallah ta nafila nau'i nawa ce sannan kuma a wane lokaci ne za a yin su wannan shine kenan insha Allah malam ya kawo hadisi na farko shine hadisin Rabi'a bin Ka'ab malam yace wa an wa an Rabi'a ibn Ka'ab al-Aslami radiyallahu anhu an karɓo daga rabi'a ɗan ka'ab al'aslami ma'ana ɗan ƙabilar aslam Allah yadda da shi ya ce ƙwalaliyan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mini sal roƙa ma'ana ka roƙi abin da kake so in roƙi Allah ya baka fakultu sai na ce as'aluka murafakata kafil janna ina roƙon makwabtaka da kai a aljanna faƙala sai ce a wa gaira zalik za ka iya ka roƙi wanda ba wannan ba ma'ana ba za ka canza wani ba domin wannan hau akwai wahala gare sa fakultu sai na ce huwa za ka wannan dai nake so ƙwala ya ce fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujudi to ka taimake ni a kan kanka da yawan sujada nan da aka ce sujada ba ana nuhin sujada ita kare ba ana nuhin nafila banza Allah ya ce sujada ne a min babi zikri shai'i bi ahammi ma fihi domin akwai ɗabi'a ta larabawa wani abu ana kiransa da sunan abin da ya yi mahimmanci a cikinsa me ya yi mahimmanci a cikin sallah sujada to shi yasa sallah wata ran sai a ce mata sujada an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan fa'ini ala nafsika ay bi kathrati salati ka taimaka mini akan kanka da yawan sallah wannan hadisin ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Rabi'a wanda yana ɗaya daga cikin masu hidima na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba kansa manzo Allah da girman sa fa yace ya manzo Allah ni na baka kaina zan yi maka hidima an gane da kyau ko to manzo Allah yana jin daɗin zama da shi to sai kai ga wata ran manzo Allah yace masa ka roki abin da kake so in roka roki Allah ya baka sai ce ya ma'aikin Allah ni abin da nake so shine in kasance makwabcinka a cikin aljanna Allahu akbar zama da manzo Allah a duniya bai sai ba sai ya ha'a lahirin masu mi ya kasance tare da manzo Allah wannan ita ce soyayya wadda ta kai makura an gane da kyau ko Allah ya sa mu mu haɗu haka a cikin aljanna wanda shi ne kenan jai wannan ranar har mahulkinta nake yi a ce dai ranar juma'a ta yi ranar da zan zo in zamna a tare da ku mu karar da juna ina jin daɗin wannan ranar an gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan manzo Allah ya tambayi sa ya ce masa wannan abu ne mai wahala ba za ka roƙi wani ba wanda ba wannan ba domin mukaftaka da ni sai an yi ni sai an zage damtse ya ce manzo Allah wannan dai nake so ya ce to abinda zai taimaka maka samun makwabtaka da ni shine yawan nafila yawan sallah an gane da kyau ko kina wannan hadisi me yake nuna muna yana nuna muna falalar yawan nafila yawan nafila yana sa mutum ya samu makwabtaka da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari na lahira musamman al'amari na aljanna abu ne wanda yake da suna ba ta yiwa ka yi tunaninsa yadda kai kake tunani ma'ana wani zai iya cewa ka muku anya muna iya samun makwabtaka da manzo Allah su abubakar da su umar da su waye duk suna nan to mu ina za mu samu wuri a kai ma za ka samu wuri in kayi an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shine kenan Allah ya samu daga cikin makwabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ha sai an zage damtse jayyid barakallahu fikum hadisi na gaba malaki cewa wa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga dan umar Allah ya dada shi shi da ma'aifinsa qala yace hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wa sallama 10 raka'atin na haddace daga manzon Allah raka'o'i guda goma da yake yi raka'ataini qabla az-zuhri raka'a biyu kamin sallar azhar wa raka'ataini ba'daha da raka'a biyu bayanta wa raka'ataini ba'da al-maghribi da raka'a biyu bayan magriba fi baitihi a gidansa ya ce wa raka'ataini ba'dal isha'i da raka'a biyu bayan isha'i fi baitihi a gidansa wa raka'ataini qabla as-subh da raka'o'i guda biyu kamin sallar asuba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya lahuma tasu bukhari da muslim wa raka'ataini ba'dal jumu'ati da raka'a biyu bayan sallar jumu'a fi baitihi a gidansa wa li muslimin a riwaya ta imam muslim kana idza tala al-fajr ya kasance idan alfijir ya keto la yusalli baya yin wata sallah illa raka'ataini khafifataini sai dai raka'o'i guda biyu wanda suke marami marar marar tsawo an gane da kyau ko wannan hadisi abin da ke karantar da mu shine akwai wasu raka'o'i guda goma da manzon Allah yake lazimtari ga sunan su ne aka zaro bayan sallar azhar kamin sallar azhar bayanta a sannan bayan sallar magriba sannan mi bayan sallar isha'i sannan mi kamin sallar asuba rakawai guda nawa guda goma guda goma daidai wannan su ne abinda ibnu umar ya ce ya haddace ya ga manzo Allah yana yawan ne abin lura a nan a cikin wannan shine za ku gani wannan salolin da aka zano sai aka ce a ina yake yin su a gida fi baitihi a gidansa yake yin sa dalilin wannan ne malamai suke cewa al-aslu fi nawafil ikhfa'iha asali a nafila shine ana so a suturta ta ma'ana ba a so al'amari na nafila shi ana so mutum ya ɓoye don saboda gudun mi don saboda gudun riya shi yasa ibadar da aka ɓoyewa ita Allah ya so sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi zaka ga mafi yanci duk ibadar da ake ɓoyewa a yi ta to Allah ya son ta an gane da kyau ko amma wannan ya shahi ibada ta nafila ibada ta farilla ita kuma abinda ake so shine izharuha a bayyana ta an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid anan nafila guda nawa muka gani raka'a goma to bari mu zo mu ga hadisi na gaba mali cewa Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya dada ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri ya kasance baya barin raka'o'i guda hudu kamin azhar wa raka'ataini ba'da qabla al-ghadati da raka'a guda biyu kahimmi kamin wace sallah kamin sallar asuba ita ce salatul ghadati kamin sallar asuba kenan menene sallah ta mi raka'at al-fajr ko rako'i biyu na kamin fitowar al-fijri jayyid a wannan hadisin ƙarami muka samu akan wancan wanda ya wuce ha ƙarami muka samu raka nawa yau raka a biyu tunda a can raka a biyu aka faɗi kamin azahar yake a nan kuma raka nawa aka ce raka a hudu to nan ba ana nuhin cin karo ba ne ana nuhin ma'ana wataran manzo Allah yana raka a biyu wataran yana yin me wataran yana yin hudu abin da ya shahi nafila ta azhar akwai auju kamar haka wataran manzo Allah yana yin raka'a hudu kamin azhar kin bayan azhar sai yayi biyu wataran yana yin biyu kamin azhar bayan azhar yayi biyu wataran yana yin biyu kamin azhar bayan azhar sai yayi nawa hudu duka wannan in kai duka ya halatta an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid a hadisi na gaba malai yake cewa wa anha radiyallahu anha har yanzu da gare ta Aisha Allah ya tada ita qalat ta ce lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu manzo Allah bai kasance ba yana kula yana tsalalin kula da wata nafila ala raka'atayil fajri kamar raka'a biyu na alfijiri ma'ana babu rakau babu sallan nafilar da manzon Allah ya yi tsananin kula da ita kamar sallah ta mi ta raka'atay alfajr raka'atay alfajr ma'ana rakau'i guda biyu da ake kamin hitowar alfijiri wali muslimin a riwaya ta imam muslim yace raka'atal fajr rakau'i guda biyu na alfijiri khairun min ad-dunya wa ma fiha sun yi alkhairi fiye da duniya da abin da ke a cikinta sun yi duniya da abin da ke cikinta mai alkhairi wannan hadisin mai yake nuna muna ashe na fila wadda manzo Allah ya tsananin kula da ita ita ke wa raka'atai alfajr ita ce wadda ko a cikin balaguro baya barin ta wannan nafilolin da muka zano na bayan azhar kamin azhar me yake da suna bayan magriba da abin da ya kama da haka in manzo Allah na balaguro baya yin su amma ita wannan ta raka'atai alfajr yana mi yana kula da ita wannan hadisi har yanzu yana namuna a cewa duniya abur zargi ce ba abur hihitawa ba ce ga mutunan kirki shi yasa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrillahi wa ma walahu duniya la'ananna ce duk abin da ke cikin ta la'ananne ne sai an baton Allah da abin da ya kamance sa a wata riwayar wa alimun aw muta'allim ko kuma malami ko kuma mai koyan ilimi an gane da kyau ko ko malami ko mai mi ko mai koyan ilimi to duk abin da ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi la'ananne ne a duniya wannan sai nuna mun da cewa ashe bi kamata ba a ce wannan duniyar da take la'ananna a wajen Allah madaukakin sarki ta shagaltar da mu daga ibadunmu ta shagaltar da mu daga bin Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da zunna muna rishin darajar duniya a wajen Allah yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha shurbata ma da a ce duniya ta kai daraja a wajen Allah daidai da hihiken sabro da bai ba kahuri ruwa ya sha ba wannan hadisin duk wanda yake zama wannan majalisin ya san ina yawan gayin sa dan saboda ina jin dadin sa sosai ma'ana rishin darajar duniya ne sa Allah ya bar kahurai su yi abin da suke so an gane da kyau ko rishin darajar duniya ne ya sa mafi yawanci mutanen kirki Allah ya hukuntata musu ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma alladhina yalunahum thumma al-amsal fal amsal Allah ya bamu ikon cin jarabtawa ta duniya a hadisi na gama da yake cewa wa an ummi habiba ummil mu'minin an karbo daga ummu habiba uwar mumunai ma'ana matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله ينا تيوا من صلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة duk wanda ya sallaci raka'o'i guda goma sha biyu a cikin ini da dare buniya lahu bihinna baitun fil janna za a gina musu tada za a gina masa ta dalilin su gida a cikin aljanna rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya tatawwu'an ma'ana ai dalla da bi ga Allah wal tirmidhi a riwayat imam tirmidhi nahwuhu makamancin sa wa zada sai ya kara arba'an qabla adh-dhuhri raka'a hudu kamin azhar wa raka'ataini ba'daha da raka'o'i guda biyu bayanta wa raka'ataini ba'da al-maghribi da raka'o'i guda biyu bayan sallar magriba wa raka'ataini ba'da al-isha da raka'o'i guda biyu bayan isha'i wa raka'ataini qabla salati al-fajr da raka'o'i guda biyu kamin sallar asuba walil khamsa a riwaya ta maluman hadisi guda biyar kinnan an ha har yanzu daga gare ta man hafaza ala arba'in qabla zuhri duk wanda ya kiyaye a raka'o'i guda hudu kamin azhar wa arba'in ba'daha da raka'o'i guda hudu bayanta haramahu Allah ta'ala ala nar Allah ya haramta sa daga wuta an gane da kyau ko wannan hadisin cewa man hafaza shi sai wanda ya yi sai wanda ya kiyaye amma wanda sai in ta yi daɗi ne sannan zai yi to kunga baya a ciki an gane da ke ko in sa akwai wanda shi in bata mishi daɗi ba in yana a cikin matsala to babu ruwan shi da abin Allah an gane da ke ko ya ce ramawa ne yake ashe bai san asara ba ce yake ma kan shi kinan wannan shi ne kinan sai an dage sai an kiyaye wanda ya kiyaye dalilin wannan Allah zai mi zai nisantar da shi daga wuta zai gina masa gida na musamman a ina a cikin aljanna an gane da kyau ko wannan sallolin guda goma sha biyu su ake ce ma a salawatun rawatib ko kuma nawafilun rawatib ma'ana salloli nafiloli ratibai ana ce musu ratibai ne don saboda suna da alaka da sallah ta farilla duk sallah da take da alaka da sallah ta farilla ana ce mata sallah ratiba to su kuma salawatun rawatib su ne sunnoni wanda suka yi ƙarfi fiye da sauran sallolin malamai suke cewa salloli na nafila kala biyu ne akwai nafilatul rawatib sannan kuma annafilatul mutlaqa ko nawafilur rawatib ko kuma nawafilul mutlaqa salloli wanda suka ta'allaka da sallah ta farilla da salloli su kuma wanda haka ne kara zo mutum duk lokacin da yake so ya yi su an gane da kyau ko to wannan hadisin yana magana ne akan wannan na rawatib kin idan muka ga a wannan riwayar ta karshe da malam ya zano mun samu ƙari game da nau'i na nafilar azahar ko tunda anan me yace a ƙarshe ku lura arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha idan kun ga ya halatta kai hudu kamin azahar hudu kuma bayan ta kenan mun samu nau'i na nawa na uku tunda can uku muka zano waye na hudu tunda can nau'i nawa muka zano nau'i hudu muka zano wannan shine kenan abinda dai ake so a sunna shine malamai malaman fiqh suke cewa العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة duk ibadar da aka zano manzon Allah wataran yana haka wataran yana haka wataran yana haka wataran yana haka to ba a so kai ka ɗauki nau'i guda ka ce kai haka kawai za ka kankamewa kai ta yi a an yi son kai ma ka zan me ka zan caccanzawa wannan shi zai sa ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ibada ko duk lokacin da aka samu koyi da manzon Allah a ciki lokacin ne za ta yi zamantowa mafi karbuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki jayyid hadisi na gaba mala yake cewa wa an ibni umar radiyallahu anhuma an karɓo daga ibnu umar Allah ya ji kansa a Allah ya tada shi shi da ma'aikinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace rahimallahu ra'an Allah ya ji kan mutunan da salla arba'an qabla al'asri da yake kula da salla raka'a guda hudu kamin la'asar rawahu Ahmad Ahmad ya rawaito sa wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa hassanahu kuma ya inganta sa wa Ibn Khuzaima da Ibn Khuzaima wa sahahahu kuma ya inganta sa wannan hadisin malamai sun yi ta kai kawo dangane da wannan rako'in guda hudu da aka ce kamin azhar wa'anne ne ake nihi shi ana nuhin wanda suka ta'allaka da azahar ne ko kuma a wasu raka'o'i ne dai na musamman wanda mutum yana so yana iya zallazimtar yin su an gane da kyau ko jayyid wannan shine kenan a takaice dai yana daga cikin nafiloli raka'o'i guda hudu kamin mi kamin mi kamin la'asar kenan wannan sai nuna lokacin la'asar kin ya shigo ne za a yin su an gane da kyau ko kamin sallar la'asar ka shigo masallaci ka yi raka'o'i guda hudu dan me yasa wannan sallar take da take da mahimmanci har manzon Allah ya ce Allah ya ji kan mai yinta da mafi yawanci lokacin sallar la'asar lokaci ne wanda an dawo daga wajen aiki an gaji an gane da kyau ko a ni iya abin da na lura da shi mafi yawancin yan bariki da sallar asuba da sallar la'asar sun hi ba su wahala an gane da kyau ko sallar ita asuba ana tsora a yi saurin tashi a rasa a ƙetaya wurin aiki da wuri ko ko su tai wajen aiki an gaje ya kama su ita kuma sallar la'asar an dawo daga mi daga wajen aiki to kun ga matsalar duk ta ta'allaka da mi da aikin ne waccan ba a kula da ita dan mi dan zuwa wurin aiki wannan kun ba a kula da ita dan mi dan an dawo daga aiki an gane da kyau ko wannan shine kenan sallar la'asar tana ɗaya daga cikin salloli mafi daraja inda ma wasu malamai suna ganin ita ce sallah mafi daraja ta ma hi sallar asuba domin faɗin Allah maɗaukakin sarki hafizu ala salawati wa salatil wusta sallah ta tsakiya an gane da kyau ko kace ita ce salatul asr an gane da kyau akwai kuma wasu malaman da suka ta a'a sallar asuba ce sai suna kawo ta qira'a shadda wadda ta zo a wa salatul wusta wa salatil fajr an gane da kyau ko jayyid ina a cikin mota imam malik ne riwayar ta zo wa salatul wusta wa salatul asri a riwayar sai dai riwaya ce wadda bata inganta ba ta wannan qira'a to dogaro da wannan qira'a ce suka tai akan cewa salatul wusta wace sallah ce a eh sallar sallam asuba tunda sun ce anan an ce salatul wusta wa salatul asri kenan suka ce wusta ita ce ta mi ta asuba al'asar ita kuma gata na an gaye ta kenan ba a ma zancen kawo ta amma magana mafi inganci la'asar kin dai ce wannan shine kenan jayyid a hadisi na gaba malai ke cewa wa an abdullahi bin mughaffal al-muzani an karbo daga abdullahi dan mughaffal al-muzani radiyallahu anhu Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce sallu qabla al-maghribi ku yi sallah kamin magriba sallu qablal magribi ku yi sallah kamin magriba sun makala fi thalitha sai ya ce a na uku liman sha'a ga wanda ya so karahiyata an yattakhidha hannasu sunnatan dan kyamar kada mutane su ruƙe ta a matsayin sunna an gane abinda manzo Allah yake da sunna anan shine ma'anan farilla domin lafazi na sunna wataran yana zakuwa da ma'ana ta ni a ma'ana ta farilla an gane da kyau ko akwai akwai asar da yawa da suke zakuwa da lafazi na sunna amma kuma ana nuhin mi ana nuhin farilla inda Allah yake cewa sunnatullahi allati akwai akwai ayawar take bayani akan sunna ko yawwa sunnatullahi allati khalat qad khalat fi ibadi kenan sunna anan ne ma'ana kaman wata dabi'a wani abu ne na dole da Allah ya mi ya dawamar da shi akan mi akan bayinsa kinan wannan shine kinan lafazi na sunna yakan iya zo da ma'ana ta ne ta farilla kinan anan yace karahiyata an yattakhidha hannasu sunnatan ai karahiyata an yattakhidha hannasu fardan dan tsoron kada mutane su rike ta mi dole rawahu bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wa fi riwayati ibn hibban a wata riwaya ta ibn hibban anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa salla qabla al-maghrib raka'atayn ya sallaci raka'o'i guda biyu kahin magriba wali muslimin a riwayata imam muslim an anas daga anas radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace kunna nusalli raka'atayn mun kasance muna sallatar raka'o'i guda biyu ba'da ghurubi shamsi bayan faduwar rana wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kuma ya kasance ya rana yana ganin mu falam ya'muruna bai umurce mu ba walam yanhana kuma bai hane mu ba sai ta zamanto sunna mi takririya a wannan hadisin amma a wancan kuma sai ta zamanto mi sunna ce wadda me yake da suna qauliya manzo Allah yayi magana da ita wannan ruwayoyin gaba ɗaya abinda suke nuna mana shine falalar sallah nafila kahin magriba kenan a asalin hadisin gaba ɗayansa wata ramanza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo a masallaci za a tada sallan magriba sai ce musu sallu qablal maghrib sallu qablal maghrib ya musu ta'akid lafzi ya maimaita domin idan aka maimaita ba ana nuhin muhimmancinsa ku yi sallah kahin magriba ku yi sallah kahin magriba dan tsoron kada su yi tsammanin dole ne sai ya ce mi ga wanda ya so an gane da kyau ko shi yasa ya zo a athar akan cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran in ka zo magriba zaka isko masallaci a cike har inda ma mutun zai tsammani ma har an kare sallar magriba ne dan me dan kowa na mi na kokarin wannan nafilar an gane da kyau ko dalilin kula da wannan nafilar da suke in ka zo masallaci sai kai tsammanin an kare magariba alhali ba a mayi ba ba a mayi magariba ba kuma wannan ba yana nuna nafila ana yin ta bane kamin haduwar rana a domin kamin haduwar rana bayan la'asar yana ɗaya daga cikin lokutan da aka hana mi aka hana sallah ana nuhin sai rana ta haɗi ne kamin a yi mi a yi sallar ta magariba an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya ba mu ikon yin wannan jayyid a hadisi na gaba malai cewa wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya ta ce kana annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zalla tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yukhaffifu rak'ataini yana sausauta raka'o'i guda biyu allataini qabla salati subhi wanda suke kamin sallar asuba hatta inni aqulu har ma sai da ya kai ni ina cewa a ƙara'a bi ummil kitabi an yaku ya karanta suratul fatiha muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin muke karantar da mu sunna ashe ta yin sallah ta raka'atayil fajr rako'i guda biyu na alfijiri sunna shine aimi a takaita su an gane da kyau ko nan aisha da tace hatta ka anni aqulu aqra bi ummi bi ummil kitab ba tana shakkar ya karanta ko bai karanta ba ne a yanayin magana ne an gane da kyau ko domin ta san da manzo Allah in yana sallah jan ta yake sosai ko to kenan sai ya kasance yanzu takaitawa da yake yi na sallar sai ya kai gama a ganin ta kawon mami kawon mi kawon ma ba a yi karatu a ciki ba domin su da idan mutum ya saba yin sallah mai tsawo to duk lokacin da ya gajeruwa to kowa zai gane misali in ka saba sallah a masallacin limamin da ke jimawa to da an yi gajeruwa za ku gane a ɗabi'ance za ku gane akwai in ma kun saba sosai su kun tambaya an yayi malam ba yana cikin matsala ba sallar ku ta yi saurin karewa to wannan shine kenan jayyid kenan sallah ta raka'atayil fajr ba a so a mi a jima'a ciki to me ake karantawa a cikin wannan sallar shine wannan hadisin zai muna bayani malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dada shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa qara'a fi raka'atayil fajiri ya karanta a raka'o'i guda biyu na alfijiri qul ya ayyuhal kafirun ya karanta qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad kenan wannan sai nuna sunna shine a karanta mi wannan wannan wannan wannan surorin kul ya ayyuhal kafirun da mi da kul huwallahu ahad wannan shine sunna amma da zaka yi ka karanta fatiha kawai ya isa sallar tayi wannan shine rawahu muslim wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ne ta ce kana annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza salla raka'atayil fajr idan ya sallaci salloli guda biyu na bullowar alfijiri ittala ala shiqqihi al-ayman yana kishin gidawa a bangaren sa na dama rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi an gane da ke ko kina wannan me yake nuna muna sunna ce ashe bayan sallar raka'atayil fajr mutun yami ya dan mi ya dan mi ya dan gijirta rayuwar manzo Allah gaba ɗayan ta sunna ce duk abinda manzo Allah ya sunna ne malamai suke cewa af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam tufidu nadaba illa idza iqtaranat bi amrin qawli fatufidu ma afada alqawl duk aikin da manzo Allah yana nuna mi yana nuna ana so kai menene sunna ce alkhairu kullu alkhairi fil ittiba alkhairi gaba ɗayan sa yana cin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai wannan sunnar ga wanda yake a ina ne a masallaci fa wanda yake a gida domin manzo Allah a gida yake ne a haikiyar ka asayil fajr kenan kaka zo masallaci ka ka tare ma mutane sahun farko sai a ce wannan ko baya da lahiya wannan shine kenan wannan sunna ta ta'allaka da wanda yake mi yake yin wannan a gida yake raka'atayil fajr a gida yana da kyau kuma a kula wanda zai wannan sunnar kada a je wajen yin sunna a rasa me a rasa farilla an koyi aikin banza an gane da kyau ko wannan shine kenan idza sakata al-aslu sakata far'uhu an yi asara kenan kada a zo wajen jingina kun san shedan wannan lokaci ne wanda yake zaro makamansa lokaci ne wanda shedan yake kokarin daddaka mutum dan yayi asarar dai sallar asuba domin ya san manzo Allah yake cewa man sallal fajr fi jama'a fa huwa fi dhimmatillah duk wanda ya sallar asuba a cikin jam'i to yana karkashin kulawar Allah to ba so kasance ƙarshen kulawar Allah shi yasa babu sallar da shedan ya kwaɗayin ya sa ka rasa ta kamar wace kamar sallar asuba an gane da kyau ko wannan shine kenan dan kada a zo wajen yin wannan sunnar sai ami a kwana ya dauke malamai suka ce mina sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha wannan shine kenan kenan in ka san in ka kishin gida za a kishin gide a wuce gaba ɗai kenan sai a fasa kun bayan wannan koda kwana ba zai ɗoke ka ba kana iya in ka kishin gida ka jima ka manta da an ta da sallah haka rasa mi ko baka ma rasa jam'i baka rasa raka'a ta mi ta farko to mu san da cewa sallan na sallar farilla raka'a ta farko da zaka samu ta hidu wata sunna da zaka yi falala ta hi hatta raka'atai fajr falala raka'a ka samu raka'a ta farko da mi takbiratul ihram tare da wa tare da liman ya hidu wata sunna da zaka yi an gane da kyau ko domin sallah ta farilla babu abin da ya kai ta an gane da kyau ko kamar yadda yazo a me yake da suna a hadisul qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahab ahabbu ilayya ko mimma aftaratuhu alayhi bawana ba zai taba yin abun da na hiso ba kawan mi kama abin da nami na fallanta masa kinan sai kasance duk abin da za ka yi kada ka yi sake wata sunna ta hana maka yin mi ta hana maka yin farilla an gane da kyau ko wannan shi ne kenan a hadisi na gaba mala yake cewa wa an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira allah ya dada shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين idan ɗayanku ya sallaci raka'o'i guda biyu qabla salati subhi kamin sallar asuba falyattaji to ya kishin gida ala janbihi al-ayman a bangaren sanami a bangaren sana dama to kun ga a can ya zamanto sunna sunna fi'liya wannan kuma ya zamanto sunna mai qauliya an gane da kyau ko to sai dai wannan qauli ne ala ala ghairi wajhi al-jazmi ma'ana ba umurni bane nami na farilla umarni ne nami na takidi da mustahabbanci wannan shine kenan a hadisi na gaba mala yake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul layli masna masna salloli na dare ko sallar dare raka'a biyu biyu ce fa idza khashiya ahadukum as-subha idan ɗayan ku yi tsoron bullowar alfijiri salla raka'atan to sai ya sallaci raka'a guda wahidatan dai tutiru lahu ma qad salla zata zamanto mishi wutirin abin da ya sallata walil khamsa a riwaya ta maluman hadisi guda biyar wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa bi lafzi da lafazin salatul layli wan nahari masna masna salla ta dare da cikin ini masna masna ce wa qala an-nisa imamun nasai ke cewa hadha khata'un wannan kuskure ne me yake cewa khata'un shine ziyadar da aka samu ta wannan hari wannan khata ne babu kari ta wannan hari magana hadisi wanda yake ingantacce shine babu wannan hari ma'ana salatul laili masna masna an gane da kyau ko wannan hadisin shine umda shine madogara ta malaman da suka tahi akan cewa sallar dare ba ta da nafi ba ta da kayyadaddan adadi an gane da kyau ko musamman muna a kusan ramadan ko lokacin tahajjudi za ka samu wannan kaza wannan su ce a su shi goma sha ɗaya za su yi wannan su ce a kaza to wannan shine umda ta malaman da suka ce akan cewa sallah ta mi ta nafila ba ta mi ba ta da kuma wannan shine ruwaya magana ta mafi yawan malamai almazahibus salasa kin nan gaba ɗayan su wannan ita ce mazhabar su wannan shine kinan sallah ta dare ba ta da adadin raka'o'i kayyadaddi kuma sannan wannan dalili ne akan cewa ashe sallar dare abinda aka yi so shine aimi ayi raka'o'i guda nawa guda biyu biyu to zamu gani ana iya hada hudu ko abin da ya kama da haka zamu gani a a me yake da suna a ruwayoyi na na gaba sayyid mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dada shi ya ce za mu zo hadisai na gaba za mu gani wanda suka yi nuna raka'a goma sha ɗaya manzo Allah ke raka'a goma sha uku za mu ga ya za mu iya mu haɗa su da wannan hadisin an gane da kyau ko jayyid abu hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce afdalus salati ba'da al-fariida salla mahihiciya wadda Allah ya hiso bayan sallah ta farilla salatul layl salatul layl qiyamul layl salatul layl sallar da Allah ya hiso bayan ta farilla ita ce mi sallar dare an gane da kyau ko mai wahalan nan dai ita Allah ya hiso wani malami yake cewa qumil layla ya hada la'allaka tuflihu ila kan tanamu al-layla wal umru yanfadu قم الليل يا هذا لعلك تفلح إلى كم تنام الليل والعمر ينفد tashi wanga kai sallar dare idan kai haka zaka rabauta ya kake bata lokaci alhali kuma shekarunka tahiya suke ta yi an gane da kyau ko sallar dare alama ce ta mi ta mutanen kirki Allah subhanahu wa ta'ala da yake siffanta mutanen kirki sai ke cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji lokacin da me yake da suna mutane suke a cikin bacci a cikin akan matallu akan gadashe to sai Allah ya ce su mutanen kirki suna kaurace ma wannan gadashen su zo su yi mi su zo su yi sallah siffa ce ta mi ta mutanen kirki sallar dare duk wanda yake sallar dare Allah zai azurta sa da annuri kuma sannan Allah zai azurta sa da karbar addu'a wannan shine kenan a takaice wannan hadisi me yake nuna muna mafificiyar sallah ko kuma mafificiyar nafila ita ce sallar mi sallar dare idan aka zo kuma a cikin sallar daren ita ma ta kasu malamai sun sun mafiyanci malamai sun dan yi sabani game da sallah ta rak'atay al-fajr da sallah ta witri wacce ce ta falala an gane da kyau ko to za mu gani a nan gaba in mu karanta hadisan da suke bayanin falala ta sallah ta witri jayyid a kama wani hadisin nan ya ce wa an abi ayyub al-ansari an karbo daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce al-witru haqqun shi wutiri haƙƙi ne ala kulli muslimin akan kowanne musulmi man ahabba an yutira bi khamsin duk wanda ya so yayi wutiri da raka'a guda biyar falyaf'al ya aikata waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wanda yake so kuma yayi wutiri da raka'a guda uku ya aikata waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda yake so kuma yayi wutiri da raka'a dai to ya aikata rawahu al-arba'a maluma hadisin nan guda hudu suka rawaito sa illa tirmidhi banda imamu tirmidhi wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wa rajjaha an-nasa'i waqfahu sai dai al'imamun nasa'i ya rajahar da maukufancinsa wannan hadisin a magana mafi inganci shine maukufi ne ma'ana magana ce ta abu ayyub al'ansari ba magana ba ce tawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da'ifun marfu'an wa sahihun maukufan in ka ce manzo Allah ya ce sai a ce ma hadishin da'ifi ne amma in ka ce abu ayyub al'ansari ya ce sai a ce mi sahihi ne amma sai dai akwai lokacin da sahabi zai faɗi magana kuma ya kasance ita da ta manzan Allah duka guda an gane da kyau ko ashe ake ce ma almarfu'u hukman ba manzan Allah yace ba amma sai a ce mishi kuma a matsayin kawun manzan Allah ne yace to yana da sigogi daban-daban daga cikin sigoginsa suke cewa qaulu sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi lahu hukmun raf'i idan sahabi ya faɗi wani abu wanda a cikin abun babu ra'ayi a ciki an gane da kyau ko to kawai manzo Allah ne yace kun san al-ahkam sun bambanta akwai ma la majala ra'ayi fihi akwai malin ra'ayi majalun akwai ahkam kinda ra'ayi baya da baya da wuri a nassi yazo shikenan babu wata fasara da zaka yi kamar hadisin shahawa akan kufi ko ali yace law kana dinu bir ra'ayi sai nuna cewa a babu ra'ayi wajen ra'ayi wajen abin da babu ra'ayi idan sahabi ya faɗi to kawan wane ya faɗi kawan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi yasa wannan malaman wannan hadisin malaman suke cewa lahu hukmun rafi domin a ce abu dole ne ko a ce abu haƙi ne wa yake da dama ya ce ya faɗi wannan a almusharri ma'ana mai shar'antawa shine wa Allah ko manzansa kenan da yace haƙi ne yin yin witiri to kawon manza Allah ne ya ce wannan hadisin shi ne madogara ta ina tsammanin mazhabar hanafiya da suka tahi akan cewa wutiri dole ne dole sai ka yi witiri in ka ce musu mi addalili sai ka ce ai gashi nan manzo Allah ya ce alwitru haqqun witiri menene haƙi ne an gane da kyau ko kuma bi kulli saraha zaka ga in ka in ka bi zahirin wannan hadisin haka yake nunawa witiri haƙi ne da ka ce abu haƙi ne me ake nihi dole sai ka yi ko in baka yi ba ma sai an yi ne sai an tambaye ka wannan shine kenan to magana mafi inganci ta malumai shine witiri ba ba farilla bane ba farilla bane kamar yadda mazhaba ta Hanafiya suka tai yana daga cikin dalilin da yake nuna ba farilla bane kamar yadda muka kawo a hadisi wani ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya tambayi manzo Allah ma za alayya min al-fara'id mi ke akaina na farillolin sallah sai manzo Allah ya ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla saloli guda biyar hal alayya ghayruhunna bayan wannan ina da wasu akwai wasu da zan yi sai ce la illa an tattawa a'a sai in ka so kai ne kai nafila sai ce ani ba zan kara ba mun kashi a wancan a wancan satin ko nace muku da karshen yi maza Allah ya ce in yayi gaskiya tabbas ya ne ya rabu to yin gaskiya nake da wahala me me nake ni da yin gaskiya kamar da nake zan muku bayani shine sallah ta farilla idan mutun yayi ta dole ana bukatar ta cika idan bata cika ba aka samu na kasu to dole sai an samu abin da za a cike ta to idan baka nafila akwai abin da za a cikewa ba a yi wannan sai fassara muna faɗin manzo Allah sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah min a'malihi as-salah idan sallar bata cika ba sai a ce mi unzuru hallahu min min tatawwu kudiba yana da nafila sai a ciku a duku nafilar ami a cika to kai kana da tabbacin duk sallar farilla da kake yi babu na kasu a ciki kana da tabbacin wannan ba mai tabbacin wannan to shi yasa kenan babu wanda zai cewa ya wadatu daga yin sallah ta farilla sallah ta farilla idan kai mutumin kirki ne ka sama kanka akan cewa dole ne domin dole a cikin sallah sai kayi ne sai kayi ne sai ka samu naqasu me zai like wannan naqasun sallah ta me ta nafila an gane da kyau ko ashe in wa dole ne sai mun kula da saloyin nafila in dai har muna so mu tsira a gaban Allah madaukakin sarki an gane da kyau ko wannan shine kenan sannan wannan hadisi na nuna ya halatta me yake da suna witiri mutum yayi dai ko yayi raka'a uku ko yayi raka'a biyar ko yayi raka'a nawa a bakwai an gane da kyau ko a wannan hadisin da biyar ya fara nan malamai suke cewa ana nuhin kaman mutum yayi raka'a biyar ne bai zamna ba kai raka'a biyar baka zamna ba ko kai raka'a uku baka zamna ba sai ta uku ka zamna wannan shine abin da zahirin hadisin yake nunawa جيد حديثي نجا مالك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن كربودك علي بن أبي طالب الله يدد شياتي ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة إتا شي وتري كيس إيه با كمان سلف فرلا بجي ولكن سنة سيدي شي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يسنن ترد إتا رواه الترمذي إمام الترمذي رويتوسا wa hassanahu kuma ya kyautata sa wan nasa'i da imamun nasa'i wal hakim da hakim wa sahahahu kuma ya inganta sa wannan hadisi kun ga ya zalal iskal ko a zalal iskal wannan hadisin ya tahiyar da mi da matsalar da muke can akan ta ko an ce haƙi ne dole ne to ga hadisi karara ali yace sallah ta witri ba mi bace ba farilla bace kai tsaye kamar wancan sauran farillolin a sunna ce in kai sai dai sunnatun mu'akkada sunna ce mai mi mai ƙarhi wannan shine kenan kenan wannan hadisin raddi ne akan mazhabar hanafiya masu ra'ayin witiri dole ne jayyid wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qama fi shahri ramadan daga jabir lalle manzon Allah ya tashi a watan ramadan ma'ana yayi qiyamul layl a watan ramadan shine ma'anan qama qama fi shahri ramadan ya yi ƙiyamun laili a cikin watan ramadan sun mantazaruhu min alƙabila sai suka jira sa a gobe shi ne ma'anar min alƙabila a gobe falam ya khuruj sai bai hutu ba waƙala sai ce inni khashitu an tuktaba alaikum ni na ji tsoron a farlanta muku ita ne an yuktaba alaikum alwitru na yi tsoron a wajabta muku sallah ta witiri rawahu ibn hibban imam ibn hibban ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin me yake nuna muna mafi girma abin da yake nuna muna shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son yanda yake tausayin mu an gane da kyau ko wai ku ji wataran a cikin ramadan ne manzo Allah yana qiyamul layli sai wasu suka zo suka yi tare da shi a gobe a wata riwayar a gobe sai suka zo manzo Allah ya huto aka yi sallah banda gobe sai masallaci ya cika an ji labarin ai manzo Allah na qiyamul layli yana qiyamul layli a cikin mi a cikin masallaci to a goben sai manzo Allah ya zaman ne shi da sahiya ta yi sai manzo Allah ya ce na san da kuna nan abin da yasa ban hutu ba ina tsoron amin a wajabta muku ita an gane da kyau ko wannan sai nuna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mi yake tausayin mu sai fassara mana fadin Allah subhanahu wataala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan shine kenan wannan hadisin shine dalili akan sallah ta tarawihi sallah ta mi at-tarawih idan muka zo a gaba za mu ƙara bayani mai faɗi a kan wannan jayid akwai sauran lokaci ya yi ko jayid kamar yadda muka saba a kowane sati muna ɗan ɗauko wasu abubuwa wanda suka shahi wannan lokacin kuma wannan satin ma akwai wata tsaraba an gane da kyau ko jayid idan na ce tsaraba kuma shine ne a tsaraba mai girma wadda in na faɗa muku za ku ji daɗi duk wanda ya bibiye mu a wancan satin ya ji mun taɓo 'yan wasan kwaikwayo ko 'yan komedi ko su wanuski da musto yake ko usman ko usman wane ne usman majo yawa usman majo jayi to farin cikin shine alhamdulillah saƙo ya isa zuwa gare su kuma ta dalilin wani dan uwa dan maradi domin yan maradi ne da mustokin da wancan sunan shi wani sukin da yan maradi ne ta dalilin wani dan uwa daga maradi da ya ga bidiyon ya tura musu sai da suka yi mishi vocal sai da ma turmin yanzu haka vocal kin yana nan a ciki an gane da kyau ko suka ce insha Allah za su gyara kuma sun gode da nasihar da aka yi musu na ce to in Allah ya so kamar yadda muka gai a gaban al'umma za mu zo mu gaya musu da cewa kun yi alkawalin za ku gyara an gane da kyau ku to sai mu yi shira mu gani haka ne za a yi gyaran ko kun ba za a yi ba an gane da kyau ku abin da za mu ce shine Allah Allah ya sa haka an gane da kyau ku jayyid na ƙarshe shine wani dan uwa shi ma ya nemi da a faɗakar akan wata musiba da take so ta zamanto ruwan dare ga duniya shine yawan sace-sace musamman kuma a masallaci kashi a titi da gidaje bai ishe su ba sai an zo a gidan Allah an yi ne an yi sata kuma satar mafi yawanci satar da mata hici ma mutane to a kwada take satar takalmi satar takalmi wannan ina faɗa muku ne da abin da ni an jarrabe ni amma ba dan an yi mini bane nazo ina gai dan na manta ma wani ne ya nemi da a yi faɗakarwa na ce ke faɗuwa ta zo daidai da zama a masallacin satar takalmi bayan ma satar takalmi akwai satar salula da abin da ya kama da haka ni kai na Allah yana gani kusan salula uku aka ɗauke mini a masallaci bayan wannan kuma akwai manturori da za ka gani an zuwa isko an ɗauke akwai masallacin da aka ce wanda ya zo satar mantur da ya rasa abin da zai taka ya hau littattafai ƙur'annai ya aza ya taka ya hiddo wannan subhanallah wannan me yake nuna muna yana nuna mana ƙeƙashewar zuciyar al'umma wai ka rasa inda za ka yi sata sai a ɗakin allah maɗaukakin sarki ka manta da cewa allah maɗaukakin ya manta da cewa shi mai wannan allah yana ganinsa ya zo a hadishi manzo allah sallahu alaihi wasallam yake cewa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun barawo ba zai taɓa yin sata ba lokacin da yake sata alhali na da imani sai imani ya zare sannan ya mi sannan ya yi sata kina wannan sai na mana kekeshewar zuciya shine kai ga wannan amma da an ci zuciyoyi sun kekeshe to a yi shirin abin da za a gani na muni a cikin al'umma muna fatan duk wanda suke wannan allah ya shiryar da su munin sata ba abu ne ɓoye a gare mu kowa ya san da cewa ƙararra manzo allah ya ce la'anallahu sariqu wasarika kai tsaye manzo Allah ya la'anci wanda yake sata to sai dai mun ba za mu ce ba Allah ya la'ane su sai dai mu ce Allah ya shiryar da su ko da yake akwai bamma akwai al'anul muayyin sannan kuma akwai al'anu bi sifa amma ya halatta kace Allah ya tsine ma farayu an gane da kyau ko amma bai halatta ba wani ya sace ma abu kace wancan wancan Allah ya tsine mishi albarka bai dace ba an gane da kyau ko kenan muna iya mu ce Allah ya tsine ma barayu amma mu masu tausayi ne sai mu ce Allah ya shiryar da su kenan nan zamu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah